إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم ثم اعلموا عباد الله أن في موت العظماء والقائدين والصالحين من الناس عبرة وعظة يعتبر بها العبد ليعلم أن مما تقرر في شريعتنا وفي ديننا الحنيف وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا بقاء إلا للملك الحي الذي لا يموت أما غير الله فحياته موقوتة فحياته معدودة ومحدودة بأجل وهذا الأجل في علم الله وفي غيبه لا يعلمه أحد لذلك جعل الموت فيما بيننا واعظا لا واعظ مثله مثله فيجب على العبد أن يعلم أن هذه الحياة إنما هي معبر يعبر أبرح العبد الحي إلى مستقره الأخير بعد إقامة محدودة في أيام قضى الله تبارك وتعالى في حكمه أنه محدود ولا يعلم هذا الوقت إلا هو لذلك تقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة أن يعتقد العبد أن هذه الحياة لها نهاية والله تبارك وتعالى هو وحده الذي يبقى هو وحده الذي لا يموت فالموت يأتي على الصالحين ويأتي على الطالحين ويأتي على من استعمله الله تبارك وتعالى في طاعته ويأتي على من أذله الله تبارك وتعالى ومما تقرر كذلك أن محبة الناس لا تنال بمال ولا تشترى بمال ولا بعبادات زائفة جواف بل إنما تنال محبة الناس والرفعة عند الله بالإخلاص وبتحصيل السريرة بين العبد ومولاه احرص يا عبد الله على أن يكون هناك سريرة بينك وبين ربك لا يعلمها إلا رب العالمين ابتهال دعاء بظهر الغيب تأله خوف رجاء كل هذا هو المعول عليه حتى ينال الإنسان الرفعة أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعنا وأن يرفع قدرنا وأن يرفع قدر عظمائنا الذين تقدموا وصاروا سلفا لنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين mabiya kuma masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan godiya ga Allah bayan salati da muka roƙa Allah yawa manzansa sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu kuma ni ne a sahun farko a wannan jan hankali cewa mu dunguma mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah bayan wannan mu sani cewa rayuwar nan ta duniya yana cikin abin da yake tabbatacce a karantarwar wannan addini namu addini mai kakke addinin da baya canzawa sunnonin Allah an fi fahimtar su yadda ya kamata a wannan addinin to yadda ya tabbata a wannan addini namu a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babu baka'i babu wanzuwa babu zama na har abada ga kowa sai mahalicinmu shi kadai shi ne alhayyul ladhi la yamut duniyan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana ita ne a matsayin yar gada ce da za mu haura matattakala ce za mu hau wani ɗan katako ne aka ɗora tsakanin wani gida da wani gidan da gidan ƙarya da gidan gaskiya a tako daga gidan ƙarya a tsallake ta kan wannan gada a tafi gidan gaskiya shine gidan da za a dawwama idan Allah ya gama hukuncinsa imma jannatin wa imma nar a'adhanillahu wa iyyakum minha ko dai shiga aljanna ko shiga wuta to in an shiga wannan wurin to shikenan kuma babu mutuwa amma a wannan rayuwar sanannen abu ne wajibi ne mutum ya sani babu wani da zai dawwama a wannan duniya don haka wajibi ne a kanka ya kai bawan Allah ka shirya marabuwa da wannan duniya ba ma'anar wannan shine zuciyarka ta mutu ba a'a amma ka shirya ko cikin shiri ko babu shiri Allah zai aiko mutuwa kuma za ta zo ta same ka duk mai san ka babu yadda zai yi duk maƙiyinka murnarsa ba ta da amfani in Allah ya ƙaddara kuma kamar yadda muka sani kowa rayuwarsa tana rataye ne da ajali kwanakin nan da numfashin nan dukkaninsu ƙididdigaggu ne a wurin ubangiji ɗaukaka kuma a wannan duniyar ana samunta ne ta hanyar dogaro ga Allah akan wasu abubuwa da za mu ambata amma lalle ka sani ya kai bawan Allah babu baƙa'i ga wani ɗan adam babu baƙa'i ga wani aljani na san wani zai ce wannan ai duk sanannen abu ne tabbas duk mun sani amma wani abu yakan sa mutuna wa junanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya duk wani mai girma a duniya inda ɗan adam ne to wata rana za ta zo zai tafi duk wani makaskanci a duniya wata rana za ta zo kuma shi ma zai tafi duk wani mutumin kirki a duniya rana za ta zo zai tafi duk wani mutumin banza duk irin fitsararsa rana za ta zo zai tafi tun da ku haka ne mai hankali wannan abu ya waje bai aikata shine kintsawa haɗuwarsa da ubangiji shehu usmanu dan fodiyo yana gaya mana cewa babu wani wa'azi da ya kai mutuwa zama wa'azi abubuwa biyu ne Allah ya bar mana a matsayin wa'azi da littafinsa mai tsarki mu karanta mu wa'azantu mu ɗau izina mu bauta masa da shi sannan kuma ya bar mana mutuwa muna gani waɗanda muke so dole za su tafi ƙaunarmu ba za ta hana su tafiya ba muna gani waɗanda ba ma so za su tafi ba ƙiyayyarmu ce ta tunkuɗa su ba menene ya auku dama rayuwar sunnar Allah a kanta kenan tana da alaƙa ne da ajali ajalin nan kuma ba ruwansa da babba ba ruwansa da yaro ba sarki ba ba talaka ba ba mai kuɗi ba ba faƙiri ba saboda kawai Allah ya tabbatar mana cewa shi kadai shine Allah shi kadai shine rabbus samawati wal ard shi kadai shine wanda ya siffanta kansa da cewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram hada mimma taqarrar wannan yana cikin abin da ya tabbata a zuciyar kowanne bawa don haka ya ku bayan Allah lokacin da mutuwa ta auku ga wani wanda kake so ga wani wanda kake girmamawa to babu abin da ya wajaba a kanka illa as-sabr thumma as-sabr thumma as-sabr da haƙuri da ƙara haƙurin da kuma ci gaba da daurewa akan haƙurin kukanka ba zai hana ba murnar kama ba za ta hana ba me ya waje ba ka yi kai kanka ka yi tattalin ran da wannan abu zai hau kanka kamar da na ambata a cikin bayanin da ne mutuwa na zuwa akan salihan bayi tana zuwa akan lalatattu tana zuwa akan masu sarauta masu mulki tana zuwa akan talakawa tana zuwa akan masu kuɗi tana zuwa akan fakirai da ba su da komai tana zuwa akan jarirai tana zuwa akan masu shekaru sama da ɗari don haka menene ya waje ka aikata a matsayinka na bawan Allah kintsi to kintsin nan da mai ake yi ana yinsa da ikhlasi ana samun ɗaukaka ne a duniyan nan da yabo a gun mutane ta hanyar ikhlasi abin da ke cikin zuciyarka da shi Allah ke kallo ya ɗaukaka ka ba da rigarka ba ba da ihun da ake maka ba ba da abin da ke aljihunka ko banki ko abin da ka mallaka na ƙasa ba amma abin da ke zuciyarka na taƙawa da abin da malamai suke cewa sarira me ake nufi da sarira wani abu na sirri da yake tsakaninka da Ubangiji duk duniya ba wanda ya san shi. Bauta, addu'a, bi zaharin gaibi, a cikin gaibi babu wanda ya sani ya zama kana da wata kyakkyawar alaƙa da Allah, to da wannan ake samun ɗaukaka. masu ɗaukaka nawa aka samu a duniya da ake ganin ɗaukaka ko a mulkin siyasa take ko a sarauta sai kaga Allah maɗaukaki ba saboda wannan ya ɗaukaka su ba saboda me saboda wani abin da shi kaɗai ya san shi ya al'ummar mu a ƙarshe ina jan hankalinmu al'ummar masarautar dutse al'ummar jihar jigawa kai in ce al'ummar najeriya baki ɗaya da muka yi rashi na mai martaba sarki alhaji da tanu'u muhammad sanusi kwanan ukun nan da suka gabata shi a abin da za mu ce ya ci nasara mu kuma waɗanda ya bari a baya babban abin da ya bar mana shine abin da na faɗa ɗazu da ƙaunar mutane da daraja a gun Allah ana samunta ne ba da dukiya za ka saya ba babu wani ɗan adam da Allah ya bashi kuɗin da zai iya sayan soyayyar mutum mutum ba za ka iya sayan soyayyarsa ba da me ake samu da ɗaukaka a gun Allah da kuma ƙauna daga mutane ana samunta ne da waɗannan abubuwa da na ambata da ikhlasi tsakaninka da Allah da kyakkyawar alaƙa wanda ita ce abin da muka yi wannan bawon Allah shaida da su kuma kowa ya gani ba na son in kutsa tunda mawkifinmu maganar mu ta yanzu hudu ba ce ba bayani ne akan musamman rayuwar mai martaba sarki ba wanda wannan wani abu ne da yake da mahallinsa da za a zo a yi shi amma darasin da za mu ɗauka wanda shine nake so in nuna mana shine mai martaba sarki Allah ya gafarta masa wannan daraja da ɗaukaka da Allah ya bashi da ni da ku dukkanmu mun tabbata abinda ake ko in ce masu duniya wanda duniya ta dame su suke zarginsa da yi to shi ya ba shi wannan ɗaukaka wanda duniya ta dame su sukan ce mai martaba sarki ko a ce ya kaskanta sarauta ko a ce bai dauke ta da muhimmanci ba ya rage mata kwarjini saboda yana tawaru'u amma sai ga shi Allah subhanahu wa ta'ala da wannan abin da yake yi mu dai a imaninmu da shi Allah ya ɗaukaka masa wannan darajar ba da matsayinsa kawai na sarkin dutse ba babu abin da yake tsakaninmu da shi da ya rage mai masa illa umarnin da manzanmu sallallahu alaihi wasallam ya mana cewa mu bi bayan duk mamacinmu da addu'a da sadaka da addu'a da sadaka da wakafi da ayyukan alherin da za a yi kamar da manzan Allah sallallahu alaihi ya ambata idan ma ta bunu adam in kafa anhu amaluhu illa min salat idan ɗan adam ya mutu ayyukansa duka ya yanke ba za ku gan shi a masallaci ba ta hajjidin da yake babu aikin zakka da yake ya ƙare me ya rage ayyuka abu abubuwa uku sadakacin jariya wata sadaka mai gudana wani abu da ya gina kuma alhamdulillah wannan bawan Allah ya gina abubuwa da yawa da wanda ka sani da wanda baka sani ba duk kusancinka da shi akwai wani abin da ya aikata da kai baka sani ba awwaladin salihin annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko da salihi shi yasa annabi ibrahim ya roki ubangiji rabbi habli minas salihin kun ga dai shi salihi ne shine uban annabawa amma ya roki a bashi salihi haka babu mutumin da baya son da salihi annabi zakariya haka ya roka haka dukkan annabawa saboda ɗa salihi shine wanda zai maka addu'a shi yasa ake son kowa ya tarbiyyantar da ɗansa au ilmin yun tafa bihi ko ilimi da ake amfani da shi to waɗannan abubuwa uku su ne za su wanzu amma in ba haka duk aikin da mutum ya yi ya ƙare to ya uwa musulmi addu'a za mu yi wannan bawan Allah baki ɗayanmu mun sani mutum ne masoyin Allah a shaidar da muka yi masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shaidar da muka yi sannan kuma mai san haɗin kan al'umma da masoyinsa da maƙiyinsa a ya san baya sansa amma yana tafa da shi halaye na shugabanci da iya jagoranci da haƙuri da iya tafi da mutane da san alheri dukkaninsu mun gansu babu abin da ya rage kamar da na ambata illa mai masa addu'a ta alheri mun sani a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam babu karantarwar wata sadaka sunanta sadakar uku da sadakar bakwai da sadakar arba'in da fidda'u da ta shekara wannan ba abu ne da za a bari a yi wa mai martaba sarki irin waɗannan abubuwa da al'ada ce ta bahaushe ba sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam addu'a kullum ce sadaka kullum ce don haka ba iya uku ba tun daga ranar farko da aka yi masa sallah da shekaran jiya da jiya ma'ana shekaran jiya da jiya da yau da kullum har ran da duk wani masoyi nasa ya kare kuma insha Allah ba karewa za su yi ba tsakaninmu da shi wannan addu'ar tana nan muna roƙon Allah maɗauki ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allahumma gfir lahu وارحمه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم اغفر لهذا الرجل العظيم الذي فارقنا على محبة منا له فاغفر له يا رب وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد يا الله من روقانك Allah ka sadar da wannan bawon Allah da dukkan rahamar da kake jin kan bayinka da su ko da ita ya Allah muna roƙonka Allah ka sanya shi a aljanna ayyukan alherin da ya assasa su ina nufin ya rayar da su Allah ka saba za su yanke ba tarbiyyar da ya baiwa al'umma Allah ka sa ta zama masa sababin samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarbiyyar da ya baiwa 'ya'yansa Allah ka tabbatar da su a kanta runguman marayu da talakawa da ma waɗanda ‘ya'yan waɗanda ba musulmi ba ne suka musulunta da ya ɗauko ‘ya'yansu yake kula da su tun suna ƙanana a yanzu akwai waɗanda suke jami'a a cikinsu da irin waɗannan ayyuka da makamantansu wanda wannan mahallin ya yi kaɗan ya ambace su to ya Allah muna roƙonka kada ka sa waɗannan ayyuka su tafi haba'an mansura Allah ka bashi ladansu Allah ka sa su zama sababin shiga aljanna gare shi ya Allah duk wani abun alheri da wannan bawan Allah ya so ya samar da shi a cikin niyyarsa Allah ka sa ya wanzu a sami shi duk abin ya Allah duk wanda yancin wannan al'umma tamu duk wanda babu alheri a cikin zaɓensa Allah ka sa ba shi ne wanda zai samu ba Allah ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah ba masu tsoron mutane ba waɗanda abin da ya dame su shine su tsira a gaban Ubangiji Allah ka ɗora su akan tafarki Allah ka shiryar da mu da su Allah ka ba mu haɗin kai yadda ƙasar nan za ta ci gaba a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya ya Allah duk mai wata mummunan niyya wajen ya ruguza zaman lafiyar ƙasar nan tamu ya Allah muna roƙonka Allah ka mai da niyyarsa da aniyarsa kansa Allah ka lalata harkar tsafe-tsafe da tsarin matsafa da bokaye Allah ka lalata lamarinsu kumu ila salatikum yarhamukumullah